ya ko daluluwa waɗanda ake ji ga shari'a as-sam'iyya waɗanda anna shari'a tan qasimu ila qismayn sun kasu kashi biyu khabarun akwai waɗanda labari ne sun zo da siga ta, ta labari wa ɗalabun sannan kuma akwai waɗanda nema ake yi kaza ko kada ka yi kaza kaga ɗalabun kenan an neme ka ka aikata kaza ko an neme ka kakka yi kaza ɗalabun kenan don haka daluluwa na shari'a sun kasu kashe biyu wasu labari ne ake bayarwa amma labarin kuma umarni ne ake baka cikin labarin sannan na biyu shi kuma nema ne an kai gare ka kai abu kaza kamar umarni yi kaza ko ku bar kaza kaga ɗalabin kenan muna tare famin alkhabari daga cikin labari ƙauluhu ta'ala faɗar Allah da ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu komi kama da shi wa huwa sami'ul basiru wannan wani abu ne an ka nema gare ka kai ko wani abu ne an ka nema gare ka kada kai babu labari ne aka baka amma labarin in ka kwantar da hankali yana ɗauki da umarni ya zo sigar labar amma umarni ne laisa ka mithlihi shay'un babu komi kama da shi shi Allah ashe kenan kamar hani na aka yi mato tunda babu ku to kakka yadda ka kwatanta wani abu da shi shi shi an mafhumin maganat muna tare amma ga ainihin ita ayat labari ne laisa ka mithlihi shay babu umurni babu hani babu komi kama da shi fal'ayatu wannan ayar laisa ka mithlihi shay'un fiha nafiyun sarihun cikinta akwai korewa qarara litamthil ga misalta Allah da wani abu an ce ma babu komi kama da shi to gobe kana kamanta hannun Allah da na wani kuma ba gani kaga hanni na aka yi maka duk da ya zo da siga ta khabari ta labari amma hanni na aka yi maka daga kamanta wato tunda babu komi kama da shi ashe kenan babu wani abu da zaka kwatantawa kuma da shi da zaka misaltawa da muna tare wa qauluhu da kuma fadar Allah da yace hal ta'lamu lahu samiya ka san da wani takwara gare shi samiya takwara me takwara wanda sunanka da nashi dai duk dai ni bello shi ma bello sai a ce takwara ka taba jin wani ka san wani takwara ga Allah wanda a takwaran Allah kaga babu to kaga cewa hal ta'lamu lahu samiya ka san wani takwara gare shi kaga labari na aka baka Allah baya da takwara ba umurce ka da wani abu a hane ka ga wani abu ga zahirin ayat amma ga wanda ya bi diddikin ayat hani na aka yi ma ashe tunda bai da takwara kakka kuskura kuma ka ɗauki wani abu ka kwatanta da shi muna tare ya ce fa'in na haza wannan ayar halta alama lahu samiya wa in kana in sha'un ko da yake in sha'i ne lakin na hubi ma'anar khabar yana da ma'anar labari la'annahu istifhamun domin tambaya ce an kai hal istifhamiya bi ma'anar nafi wadda tana da ma'anar hani hal ta'lamu lahu samiya ka san wani wanda attakwara gare shi wanda adda suna irin nashi wanda attakwaran Allah babu ma'ana ba Allah baya da takwara kaga hani ne an kai wa qauluhu fadar Allah kuma cikin wata aya da yace wallam yakul lahu kufuwan ahadu kufuwan tamka ahadun da kowa wallam yakun bai kasance ba gare lahu gare shi Allah bai da tamka ka gani hani ne ko umarni ne ko hani babu ko guda ga zahirin ayat duk labari ne ake basuwa wallan mai kullahu kufuwan ahadu ba cewa an kai kakka sanya wani kamatai ba ko ko sanya wani kamatai a ce labari na aka baka babu wanda aka kama da Allah to amma cikin labarin in kana da basira zaka a to tunda babu wanda aka kama da Allah to kenan hani ne aka yi maka daga kwatanta wani da shi tunda babu wanda aka kama da shi muna tare fahadihi kulluha waɗannan ayoyin dukkansu ta dullu suna nuni ala nafiyil mumathalati akan kore tamkacece ne ga Allah duk waɗannan ayoyin duk da yake sun zo da siga ta labari amma hanni ne ake yi tunda can da yace laysa kamithlihi shay'un babu komi tamkatai ashe kenan bai halatta ka sa wani abu kuma ga abin da aka kama da Allah ba da yace hal ta'lamu lahu samiya ka san takwara gare shi ashe kenan baya da takwara don haka bai halitta ka dauki wani suna ka kwatanta shi da na Allah walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda aka matai kaga ashe kenan kakka sanya wani ya zanka ma wannan duka hani ne akai daga kwatanta wani da Allah misalta wani da Allah wahiya kullu ha khabariya amma waɗannan ayoyin dukkan sun zo da siga ta khabari ta labari babu umurni yi kaza ko hani kabar kaza sai dai ciki za ka fahimta cewa an hana ashe tun da haka Allah yake to kenan an hana a yi mai kaza muna tare wa amma ɗalabu to amma nau'i na biyu na daluluwa a sam'iyyat nema nema kamar yi kaza kaga an nemi ka yi shi bari kaza an nemi ka bar shi shi a ɗalab kun fahimta faƙalin lahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fala ta ji alulun lahi an dadan kakku sanya ma Allah kiyoshi kaga nan hani ne ƙwalan-ƙwalan an nema gare ka kakka taɓa sa wani abu ya zan kishiya ga Allah kishiya yan ka ce kishiya abubuwan da adda daraja kamar kana aure da mata guda sai ka ƙaru wata akwai da ta hewar cikinsu gare ka don matsayinsu guda kaga waga ta zan kishiyar waccan waccan ta zan kishiyar waccan to kakka sanya ma Allah kada ku sanya ma Allah kiyoshi ai nuzara'u menene andad tamka nazir tamka nuzara'u jam'i na nazir tamka mumathilina waɗanda waɗanda ake tamkacece ne ya da su Allah yayi kama da wani kakku sanya ma Allah kiyoshi wa ƙala kuma Allah ya ce fala ta diribu lillahi al'amsala kada ku buga ma Allah misalai kada ku sanya misalai ga Allah abu kaza ya yi kama da Allah ko ga halittarsa ko ga ɗabi'arsa ko ga kaza na sha'a babu abin da aka kama da Allah duk siffofin da aga Allah waɗanda aga halittunsa ga suna ɗai suke amma ga haƙiƙani daban suke misali Allah yana da rai mu ma muna da rayuka aiko to rayukan mu ɗai suke da na Allah me bambancin rayukanmu da na Allah tun harko rayukanmu halitta su an kai amma rayuwar Allah ba halitta ta an kai ba rayukanmu duka suna da farko akwai lokacin da ba a yi su ba rayuwar Allah tun da ɗaya akwai ta ba wani lokaci da babu ta sannan komi tun daɗe rayukanmu akwai lokacin da kuma za a rasa su rayuwar Allah tana nan ilal abadi kaga ashe kenan ga suna ɗaya sun kai tarayyar rayuwa amma ba ɗaya suke ba rayukanmu da na Allah Allah ya kira kai ne sami'un basir wa kana Allahu sami'an basira mai ji mai gani mu ma muna ji muna gani yanzu jin mu irin na Allah ne ba irin na Allah bane sai karan jiya na karanto muku maganar Aisha ko qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha cikin ɗakin ta matar ka muhawara da manzo manzon Allah ya kamata a diba yace to mizan dibawa haka dokar take wanda duk yayi zahari da mata ta shikenan ta ne manzon Allah bayan ya ce kurciya ta na tsuhan zai min zahari ya kamata a diba wanga lamari suna ma aisha ta ce ina jin wata magana ba ni jin wata sai ga Allah ya saukar da ƙasami Allahu yana can saman sama ta bakwai fa sama al'arishi ya ce shi ya jiya ashe jin mu ɗaya ke da nashi ga ta kusa ita ba ta jin wasu abubuwa da suke cewa amma Allah ya ce shi duk ya jiya ƙasami Allahu ƙaular lati tujadiluka fi zauja Allah ya ji magana wannan da ke jayayya da kai game da mijinta wata shtaki illala tana kai ƙara to da abu ya annabi ya ce shi bai sa abin zai mata ba ta ce to Allah na kawo ƙara hali na zuwa gare ka nan take ko Allah amshi shari'a ta yi mata magani sai an ka saukar da ayat zahari kaga ashe ko an ce Allah na ji muna ji jin mu ba irin na Allah bane jin mu akwai sanda yake expiring da ka mutu ji ya tashi da aiki ba koma ji in kuwa an kai in ganga an kada kusa gare ka baka ji amma shi jin Allah ba ya expiring haka ganin mu akwai yadda yaka iya gani yanzu iya haka inda idon ka gani duk yanzu ina ganin yabo ganin ka na kai yabo amma shi Allah ko ina yana gani so kaga ga suna ɗaya sun kai tarayya ji amma ba inda ba inda jin mai hadu da jin Allah ko ganin mai hadu da ganin Allah don haka haka sauran siffofi kuma ina fata kun fahimta to yace fala tadribu lillahi al-amsal kada ku sanya ma Allah misalai famman matsalallah duk wanda ya misalta Allah bi halki da halittunsa ya kwatanta Allah da halittunsa kamar Allah na da hannu sai ka kwatanta hannun nan da na mutane don haka sai ka kore ai baka kore ba sai da kan misalta shi da na mutane don inda ka bashi hannun Allah da baka bukata ka misalta Allah na da hannu ina fata kun fahimta yanzu Allah ɗaya yake da halittu ba ɗaya yake ba ma dalla to inda ka bashi yadda ka tabbatar da ba ɗaya yake da halittunsa ba akwai mu halittu akwai Allah dukkan mu akwai mu go madalla amma ko alama baka kwatanta shi da mu ba to inda ka kwatanta sauran siffofi haka nan da an ka ce ma Allah na da hannu sai ka ɗauka irin hannun Allah to amma tashin farko sai da an ka ce Allah sai ka ɗauka irin hannun bello yabo sai ka ce to abe kamata a kwatanta Allah da bello yabo ba sai ka ce don haka ba a ce Allah na da hannu a inda ka tuma nan da ka faɗi abinda ka uwa gudu ka kore shi na ka tabbatar don da ka bata hannun Allah da baka da bukatar hakori muna tare ta ya ce faman matsalallaha duk wanda ya misalta Allah bi halki da halittunsa faƙar kazzabal khabar ya ƙaryata labarin can da an ka bayar laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir ko da hal ta'lamu lahu samiya da wallam yakul lahu kufuwan ahad waɗannan ayoyi da nazo da siga ta labari to duk wanda ya misalta Allah da halittunsa ya ƙaryata su muna tare wa asal amr sannan kuma ya saba mu umurnin da anka bashi fala tadribu lillahi al-amsala wala taj'alu lillahi al-amsala to kaga wannan umurni da anka bashi kuma ya saba mai kada ku sanya ma Allah misalai to ga misali na ya samu Allah wala hada saboda haka adalaka ba'du salafi wani da cikin salaf yayi idlaqin alqawla zance bitta kafir game da kafirci liman matsalallahu bi khalqi ga duk wanda ya misalta Allah da halittunsa yace duk wanda ya misalta Allah da halittunsa ya kafirta fa qala nu'aym ibn hammadin nu'aym da hammad al-khuzai yace shaykh al-bukhari shine malami imam al-bukhari yana cikin malaman bukhari rahimahumullah duk Allah shi musu rahama yace man shabbaha Allah bi khalqi duk wanda ya kwatanta Allah da halittunsa fa kafara ya kafirta ina fatar kun fahimta la'annahu don mi da hamada ya ce ya kafirta saboda shi jama'a ya hada bayanar takadhibi bil khabar tsakanin ƙaryata ayoyin da nazo da sigar labari wa isyani talabi da kuma saba ma abin da an ka nema gare ayoyin da nazo sun ka hana a sa ma Allah kiyo shi to duk ya saba ma waɗannan ayoyin wa amma al'adillatul aqaliyya amma ku kakku kafirta saboda akwai magabata da Allah ya kaddara da wannan talalabiya ta same su in kace kafiri to ya an haka masu baka iya kahirta su ya ka dai abatta haka dai sun yi kuskure wa amma al-adillatul aqaliyya to amma daluluwa na hankali su kuma alantifa'it tamathil akan waɗanda ke nuni akan kore misaltuwa misaltuwa bainal khaliq tsakanin mahalicci Allah kenan wal makhluq da kuma abubuwan da ya halitta su muni kenan daluluwa na hankali waɗanda ke kore tamkacece ne a tsakanin Allah da halittunsa famin wujuhin su kuma sun zo ta fuskoki da dama awwalan fuska ta farko daluluwa na hankali masu nuna Allah daban halittunsa daban an na ƙula mu ce la yumkinu tamathul bayyuwa misaltawa bainal khaliq tsakanin mahalicci wal makhluq da abin da ya halitta bi ayyi halin da kowane irin hali min al ahwali daga halulluka law lam yakun bainahuma da a ce babu komi tsakanin su tsakanin Allah da halittunsa min at tabayun na bambanci illa aslul wujuduha ce asalin samuwa yan an kadiba yadda yadda Allah ya samar da kansa da yadda ya samar da mu to ko da babu wani bambanci tsakaninmu da Allah illa ta hanyar samuwa lakana kafiyan wannan bambancin ya isa yaya Allah ya samar da kansa tun da ɗai shi akwai shi ba daga bayan an kai shi ba amma mu an yi lokaci mai tsawo duniya na existing ba mu da bayan an ka samar da mu wannan ɗai bambanci ne ko ba bambanci ba ne to ko da shi ɗaya an bambanci tsakaninmu da ubangiji wannan ya isa ya nuna akwai bambanci tsakaninmu da shi wa zalika wannan anna wujudal khaliq cewa samuwar mahalicci wajibin wajib dole ka yadda da cewa akwai Allah haka ko ba haka yake ba fa huwa azaliyun kuma shi Allah nan da an wajibi ka yadda akwai shi to ton azal akwai shi ba wani lokaci ya samar da kansa ba abadiyun kuma zai ci gaba da existence ilal abadi har abada zai ci gaba da zama wujudul makhluq amma samuwar halittu mumkinun wanda ya tabbata ne masbuqun bi adamin wanda anka gabatar da rashi can daure an yi lokacin da babu mu daga baya anka samar da mu an samu bambanci tsakanin mu da shi ko babu wayal haƙu fana'un kuma ƙariya zai riskai komi ta daɗe kulba daɗe kulba jima sai an waye gari kun babu mu amma shi Allah tuwan azal akwai shi kuma yana nan ilal abadi amma mu akwai sadda an ka samar da mu sadda babu mu kuma za a yi wani lokacin da babu mu again fa ma kana kadhalika to duk abubuwan da sun ka zamo kamar haka la yumkinu an yuqala bayyuwa a ce innahuma mutamathalani daidai wa daida suke muna tare saniyan na biyu dalili na biyu na hankali anna najidu tabayun al'azim muna samun bambanci mai girma bainal khaliq tsakanin mahalicci wal makhluq da abin halitta tai fi sifati cikin siffofinsa wa fi af'ali da kuma cikin ayyukansa in kaddibi siffofin Allah kaddibi siffofin mu ko sun hada suna suna ɗaya sun ka hada ma daban-daban suke kamar ji da gani da rayuwa da ilimi da sauransu Allah mai ilimi ne mutum ma akwai mallami aiko kai wane gaskiya akwai ilimi gawa ne kana hada ilimi ne da na Allah Allah babu abin da ya boyo ga sani ne ko ya san komi akwai mallamin da aka ce ya san komi fanni ne da ya takhassusi gare shi akwai abin da abubuwa zai yawa da bai sani ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a ba wa komi na ilimi illa dan ka duk ilimin da Allah ya kawo duniya ya kira shi dan kadan compared to ilimin Allah hmm? to ka gani haka ji akwai inda jin muka ka tsayawa amma shi Allah yana jin komi ba inda in cikin ramin tururuwa ka shiga ka faɗi magana bisa ga Allah na ji tun daga ya ji magana haula yana can sama al'arish amma ga Aisha suna ɗaki guda bata ji wata magana ba to haka gani kuma iyaka inda idanunka na kuma akwai lokacin da maganin ka ruhewa mutum ya makacce gaba ɗai zaɓin da an kai shekarun ji akwai wani yaro lahiya lau ya tashi yadda ya ji hukuri a yadda yana dawa kawai sai ido ne sun karuhi kenan in ba Allah ba iya haka a gani to yana yake yana yake fafi sifatihi cikin siffofin Allah yasma'u ta'ala Allah madaukakin sarki yana jin kulla sautin kowane sauti mahama khafiya duk yadda sautin ya boyu wa mahama ba'u da kuma duk yadda sautin yan nisanta komi nisanka ka waɗi magana Allah na ji duk inda ka ɓoyu in ka shiga cikin ramin tururuwa ka faɗi magana Allah na ji lauka na fi ƙa'aril bihari in ya zamo can ƙasan gulbi zurfin gulbi can ƙasan gulbi ya faɗi magana Allah na ji lasami a huta Allah Allah maɗaukakin sarki yana ji ne wa anzalallahu qawlahu ta'ala Allah madaukaki ya saukar da fadatai yace qad sami Allah wa haqiqa Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawja zancin wannan dake jayayya da kai game da mijinta wa tashtaki ila Allah kuma tana kai ƙara zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawara kuma Allah yana jin muhawara ku da kai da ita kai annabi inna Allah sami'un basirun lalle Allah mai ji ne kuma mai gani da an ka saukar da wannan ayat ɗakin aisha an ka yi muhawara tsakanin matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kulu aisha radiyallahu anha aisha yadda Allah tabbata gare sai ta ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi wa sai asam ahul aswar wanda ji na ya yalwaci duk saututtuka inni la fil hujr ni ina cikin ɗakin nan da suka muhawarar wa innahu la yakhfa alayya ba'du haditha amma sashin magana ta yana boyuwa gare ni ban ji sashin abin da take cewa ba sashi ɗaya ne jiya amma Allah yana can saman sama al'arshi yace ya ji duk abin da tace don haka ashe jin mu guda ne da na Allah wallahu ta'ala sami'aha Allah madaukaki ya ji maganar matan min ala arshihi can sama al'arshi ne wa bainahu wa bainaha tsakani ne da ita mil nawa a tsakanin ita ma ta gada annan ɗakin aisha da can sama al'arshi inda Allah ya kimil nawa tsakani ne da ita ma la ya alamu madahu akwai abin da ba wanda ya san tsawo ne illallahu ta'ala in ban da Allah mil miliyan nawa a tsakaninsu amma Allah ce ya jiya wala yumkinu bayyuwa an ya kula qa'ilun wani mai magana ya ce inna sam Allahi jin Allah mithla sam'ina kwatancin jin mu ne Allah yana ji mu ma muna ji sai wani ya ce don haka mun yi tarayya da Allah ga ji ko a jin mu daban da jan Allah suna ɗaya sun ka haɗa Salisan abu na uku dalili na uku na hankali na ƙulu muna cewa nahnu na'lamu mu muna sane annallaha ta'ala cewa Allah madaukakin sarki mubayyinul lil khalqi wanda ya bambanta da halittu ne ne bi zati da zatin sa kamar yadda yake cewa sai a kursiyyu samawati wal ardh zatin Allah ya bambanta da na halittun sa domin akwai abubuwa zayyawa da yake yi wanda mu ba mu iya yin su wasai a kursiyyu samawati wal ardh kursiyyu kujeran mulkin sa shi Allah wasai a ta yalwaci a samawati wal arsamai da ƙasai da za ka ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai duk girmansu ka aza bisa ga kujerar Allah haka ne ka makka jefa taro ko zobe cikin daji hilin da zobin na ya okupayin cikin daji shi an misali hilin da sammai bakwai da ƙasai bakwai za su okupayin yan an ka aza bisa kujerar mulkin Allah to wa'adda irin waga kujera wai kowa girma Najeriya tunumbu ta ka dibi kujera ta yi ba ta yi wa ga girma ba ai to amma shi ji kujera Allah don haka ɗaya ake na kaga ba a ɗai ta wal'ardu jami'an ƙabdatu cikin wata aya Allah ya ce ƙasa gaba ɗayanta dam ƙasa ce yau malƙiyama gaba ɗai ƙasai bakwai zai damƙe su wadda kasan ka damƙe abu haka Allah zai damƙe su ƙasai bakwai akwai mai iya haka nan wala yumkinu li ahadin bayyuwa ga kowa min alkhalqi cikin talakai an yakuna haka za ya zama kamar haka babu wanda kujera ta tayyala wace samai da kasai ba wanda ke iya game kasai bakwai ya damke su ga tahinai eh amma duk Allah zai yi fa idza kana mubayanan lil khalqi in Allah ya zan ya bambanta da halittu fi zati ga zatin sa fasifatu to siffofi tabi'atul lizzati masu biyar zati ne to hakan ga ga siffofi siffofinsa daban da namu ina fata kun fahimta don haka yan an ce Allah na da abu kaza da halittun suke ba bukatar sai ka kore sai a dauka irin na Allah komi na Allah daban yake da na halittunsa fa yakunu aidan mubayanan lil khalqi don haka sai Allah ya zan wanda ya bambanta da halittunsa fi sifati cikin siffofinsa azza wa jalla mai girma da buwa wala yumkinu tamathulu misaltawa bayuwa bainal khaliqi tsakanin mahalicci wal makhluq da abin halitta don haka ba hanyar da za a bi a misalta su rabi'an dalili na hudu na hankali na ƙulu muna cewa inna na nushahidu lalle mu muna shaida fil makhluqati cikin halittu ashiya muna shaidar wasu abubuwa tattafiqu fil asma'i waɗanda sun ka haɗu ga sunaye sunansu ya zanguda wa takhtalifu fil musammayati amma kuma sun saba ga abubuwan da, da an ka sa masu yaftalifun nasu mutane sun saba ma juna fi sifatin ga siffofinsu misali haza qawiyul basari mutane ba suna gani ba suna ji amma jin mu duk daidai yake akwai wanda yana ji sosai wani sai ka daga murya yake jinka kaga wannan mai ji sosai ji ne yana da ƙarfi wani kuma ji ne yayi rauni ina fatar kun fahimta to haza qawiyul basari wannan mai ƙarfin gani ne wahaza da ifu wannan mai raunin gani ne wani garaye garaye ka yanzu kaga littafin ga ban iya karanta sai na samu dibi wani ko ba barga ko nan ba ba madibi kuna gani da gani na da naku duk guda ne duk kala guda ne amma daidai suke ba daidai suke ba ka ganin ku ya hana wa karfi ni saboda tsuha gani na yayi rauni yanzu baka ce min makaho tunda in kai haka ina gani in ka gita ina ganin ka kun fahimta amma ganin nawa yayi rauni saboda shekaru ta yadda rubutun gaba ne iya karanta su yanzu sai da madibi amma ku kuma da sauri ku karanta su ko ku sa madibi ba sai kun sa madibi ba kaga duk da nau da naku duk gani ne sun yi tarayya ga sunan gani amma ɗaya suke akwai bambanci to in ya zan dukkan mu mutane muke amma ga siffan mu ta gani an samu bambanci kaga hukunta nan siffar Allah ta haɗu da ta bayi ne wanda ton asalatan Allah daban da bayi ne mu duk guda ne duk 'yan adam muke da ni da ku haka yake amma ga gani gashi mun bambanta to ina aka cewa kuma Allah ya zan ɗaya da halittu ina fata kun fahimci abin da ya ka nufi to wa hadha qawiyyu sam'i wannan zaka iskan mu wannan mutum mai karfin ji ne wa hadha da ifu wannan kuma mai raunin ji jin wani yana da ƙarfi wani kuma sai ka ɗaga murya ka yi kuwa ya ka jinka haza ƙauyul badan wannan mai ƙarfin jiki ne wa haza da ifuhu wannan kuma mai rauni ne yanzu kamar ni da wani da cikinku ana haɗa mu da mustapha ana haɗa muga jiki ka kayan da aka yi mai lodi ban yi musu kaga ga karfin jiki ko amma duk mutane muke muna da jikunkuna amma ga jikunkunan tun ba a ko ina ba sun bambanta to in ya zan mutane sun bambanta ga siffofi yaya za a ce siffa Allah ta zaɗe da ta talikai ne min babu aula ko a samu bambanci hadha qawil badan wannan mai karfin jiki ne wa hadha da ifu wannan mai raunin jiki wa hadha zakarun wannan namiji ne wa hadhi unsa waccan mace ce amma duk mi sunan su ƴan adam adami yuna da namijin da mace duk 'yan adam ne amma kuma Allah ya bambanta wannan namiji wanga mace to ga jinsi guda amma an samu sabanin siffofi ya kaka tunanin siffofin Allah da na halittunsu su san dai ba za su zama ɗaya ba wa hakaza kamar hakan ga attabayunu bambanci yake fil makhluqati ga halittu allati min jinsin wahida halittun da suke daga jinsi guda amma ga siffofin sai a samu bambanci fama baluka to me tunaninka bil makhluqati game da halittu al mukhtalifatil ajnasi waɗanda jinsin su ya saba ma juna yanzu mu ƴan adam kaga jinsin mu gada duk mutane muke ko amma kuma ga siffofi an samu sabani ga siffofin mu wani mai karfin ji wani mai raunin ji wani mai karfin gani wani mai wani mai karfin jiki wani mai raunin jiki haka dai siffa gwai to ina ga in jinsi ya saba yanzu da mu da jakuna ɗaya muke jinsi guda ne ba jinsi guda ba ne don haka ga 'yan an ce hannunka da hannun jaki ɗaya ne ba guda ba ne tun da jinsin kuma ya saba don haka ƙa'ida ce siffofinku su saba bayyuwa ka ce da hannun mutum da hannun jaki duk kala guda ne iyaka dai sun yi tarayya duk hannu ne sun yi tarayya ga suna ga zaman su hannu amma hannun jaki daban hannun ɗan adam daban ƙafar jaki daban ƙafar ɗan adam daban kan jaki daban kan ɗan adam daban haka dai kunnuwan jaki daban kunnuwan dan adam daban ina fata kun fahimta to yace fattabayunu bainahuma azhar bambanci tsakanin su yahi bayyana su abu halittu waɗanda na saba ma jinsi wala hada saboda haka la yumkinu li ahadin bai kamata ga kowa an ya kule yace inna li yadan ina da hannu ka yadil jamal kamar hannun raƙumi akwai mai cewa hannunsa ɗaya ke da hannun raƙumi kana da hannu raƙumi na da hannu amma hannuwanku ɗaya ne ƙafafun gaba su a hannu a nai na baya su a ƙafafu duk dabbar da adda ƙafafu hudu to biyu na gaba su a hannuwa kaga bayyuwa ga wani ya ce hannu ne kamar hannun raƙumi au liyadun ko ko ina da hannu ka yadda zura kamar hannun ƙwaro zara ƙwaro kamar kiyashi mithqala dharratin ko da gwargwadon kiyashi ko ko yace kiyashi suna da hannuwa ko ba su da suna da waɗannan ƙafafu da suka taya to na gaba su a hannuwa na baya su za su zama ƙafafu auli yadin ko ko yace ina da hannu ka yadda zarra kamar hannun ƙwaro kiyashi auli yadin ko ko yace ina da hannu ka yadda alheri kamar hannun kyanwa musa kaga duk waɗannan suna da hannuwa amma daidai hannuwa suke da hannun ɗan adam a'a fa inda na la'ana insanun gummu akwai ɗan adam wa jamalun akwai raƙumi wa zaratun akwai kiyashi wa hirrun sannan akwai kyanwa kaga kullu wahidin kowane ɗaya da cikinsu lahu yadda yana da hannu muktalifatun an thani wanda ya saba ma hannun wata halitta ta biyu ma annaha tare da cewa su hannuwan muttafiqatun waɗanda na haɗu ne fil ismi ga suna dun mi sunayensu hannuwa amma hannuwan sun saba ko kala guda ne sun saba madalla to yan an samu wannan ga halittun Allah to yaya za a yi kuma a ce hannun Allah da na talikai ne duk guda ne fa naqulu don haka sai mu ce idza jaza tafawutu in bambanci ya halatta bainal musammayati tsakanin abubuwan da ake sa masuna fil makhluqati cikin halittu ma attifaqil ismi tare da haduwar suna duk da yake sunan ya zo guda hannu ko kafa ko fuska ko idanu ko kaza duk guda ne da naka da na dan adam duk sunayen su guda ne amma kuma sun saba ma juna to in bambanci ya zo ga abubuwan da ake ambato fil makhluqa cikin halittu ma ittifaqil iz tare da haduwar suna fajawazu to halaccin bambanci bainal khaliq tsakanin mahalicci wal makhluqi da abin halitta min babu aula shi ya fi cancanta ina fatar kun fahimta bal nanu naqulu a mu muna cewa inna tafawuta bambanci bainal khaliq tsakanin mahalicci wal makhluqi da abin halitta laysa jaizan faqat ba jaizi ne ba kawai bal ko wajibun wajibi ne a samu bambanci tsakanin mahalicci da abin halitta muna tare fa inda na arba'atu wujuhun don haka muna da fuskoki hudu aqalliya na gefen hankali kullu hata dullu dukkan su suna nuni ala annal khaliq akan cewa mahalicci la yumkinu bayyuwa an yi mathilar makhaluk ya zan ya yi tamkacece ne da halittunsa da ayya halin ta kowane hali min al'ahwal da cikin halulluka ba yadda za a yi Allah ya zan tamka halittunsa ta kowane hali ko da wasu siffofi sunansu ya zan guda amma dai akwai bambanci da nashi da na halittunsa ina hata kun fahimci karatun to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta sai mu tsaya nan don to kaga masu tashbihi ko taharifi ko tamthili ko ta'dili da sun fahimci wannan karatun da duk basu kore abin da sun hakore basu musanta abin da sun ka musanta ace ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa Allah na da fuska ba a cewa Allah na da kafa ba a cewa Allah na da yatsu ba a cewa Allah na da kaza inda sun fahimci wannan karatun da duk basu kore ba da an ka ce Allah na da hannu sai ka dauka irin hannun Allah Allah ɗaya yake da halittu ba ɗaya ke don haka ya za a yi wata siffa tashi kuma ta zan ɗaya da ta halittunsa to amma inda sun ka tuminan sun ka haɗe sai da sun ka misalta Allah da ɗan adam sai sun ka ɗauka hannun Allah irin ɗan adam sai sun haƙo da hannun anaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka